بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan aji namu na fasul shekhi al'albani lil'usul daga makarantarmu ta darul hadithi salafiya wadda ke zariya a nigeria makarantar marigayi malam albani zariya allah ubangiji ya gafarta masa a wannan safiya ta asabar wadda ita ce safiyar 28 ga watan shawwal hijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekarar 1441 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Jun a shekarar miladiya ta 2020 a wannan darasi wanda yake da lamba ta 157 a bisa jiran darussa waɗanda muke a rikodin ɗinsu da lamba ya kamata a ce mun yi wannan karatu ne tun ajiya juma'a amma Allah subhanahu ta'ala bai kaddara haka ba da kuma daga cikin advantage na wannan lockdown wato na zaman gida ɗinnan da ake yi da muke aiko da karatuka ɗin daga studio to shine ana iya Uh, samun flexibility yani muruna ta ta mawa'id na na, na ainihin wato darussa e, inda a ce sanda ake yin darasi ne uh, tare da ɗalibai kai tsaye to ko dai a yi shi a ranar a daidai lokacin ko kuma in uzuri ya sa ya kubuce to shikenan ya kubuce to amma a wannan yanayin insha Allah ana iya samun wato a yi kaba'insa walillahi alhamd ala ayi halin a yau za mu yi karatu insha Allah farko daga littafin al-madkhalu ila dirasati ilmi al-jarh wa ta'dil na malam Abdul Majid Lughauri Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi a shafi na 484 a inda malam yake cewa ar-rabi'u ashar littafi na 14 cikin jeren gele da tafai waɗanda malam yake mana bayanin su daga cikin littafan da suke tarjaman mazajen al-kutubus sitta malam yace tahdhibut tahdhib للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني المتوفى عام 52 بعد المئة الثامنة للهجرة لتعرف تهذيب التهذيب الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني ابن حجر دي دا كساني مي فتح الباري دا هدى الساري دا بلوغ المرامي دا الإصابة da da abdurul kamina da littafai ɗaruruwa littattafai masu amfani iri daban-daban babban malamin nan ɗaya daga cikin a'lamul sunna ko a'lamul hadith a cikin a'immatus sunna Allah ubangiji ya gafarta mishi al-imam al-hafiz ibn hajar ya rasu a shekara ta 800 ne da 52 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana a tsakiyar karni na tara kenan yau da rasuwarsa kamar shekara 589 kamar yadda muka saba muna dan yin rairaya akan tarjama waɗannan malamai da zarar an ambace su amma insha Allah za mu jinkirta wannan tarjama ta Ibn Hajar kamar yadda muka yi game da dan uwan shi wato abin nan ɗinsa abokin gwamnansa shine al-Imam al-Hafiz az-Zahabi rahmatullahi alaihi ma bayan an tuna sai da muka ware awa daya duk da ba ta isa ba amma dai haka za mu ware ta dan mu dan tattauna don tarihin nasu yana da yawa ba zai yi a yi shi a cikin dakika uku hudu biyar kamar yadda muka saba a yi ba insha Allah da haka bari mu karanta abin da malai rubuta a nan a darasi da zai jiyo a kawunan littafi sai mu kai ga wannan tattaunawa insha Allah gwargwadon hali a takaicen takaitawa malai yake cewa huwa ikhtisarun wa tahdhibun li tahdhibil kamal wannan littafi rairaya ce da kuma gyara da al-imamu ibnu hajarin yayi akan littafin tahdhibul kamali na malamin malamansa shine alhafidu yusuf al-mizzi wanda an tattauna a baya akan littafin wa qad dafa'ahu ila al-ikhtisari wa at-tahdhib iddatu umurin ibnu hajarin ya ambaci cewa daga cikin abubuwan da suka ja shi zuwa ga yin wannan aiki akwai abubuwa da dama daga ciki akwai awwalan na daya tulu kitabil mizzi yawan da littafin mizzi yayi yawa mujalladai barkatai kamar da muka ambata ana buga shi shi littafin mizzi alal misali a yanzu dinnan. in an iya tunawa mun ambata a baya cewa akwai bugun da aka mishi ya tashi a wajen mujalladi hamsin ko makamantan haka wato bugu ne wanda yake yana da tsayi kwarai da gaske kaga irin wannan bugu ba a abin nan shi akwai bugu da suba shar'awar suka mishi a cikin mujalladi talatin da biyar to littafi ya yi tsawo afon asalin alkamadu shine yake aka buga mujalladi hamsin wato na shi al-maqdisi kenan amma tahdhibul kamal na mizzi an buga shi ne na mu'assasatul risala sun buga shi a cikin mujalladi 35 to sai shi ibn hajarin ya ga wannan yayi yawa ga kuma mutane suna da lalaci ba za su iya karanta abu da yawa haka ba sannan ya ce waƙad kasratul himamu ala an tahsilihi himman mutane ta takaitu daga iya karance shi da abin nan din shi da tattauna shi faqtasara ba'dun nasi ala al-kashfi min al-kashif al-dhahabi da haka sai mutane suka koma da abin da suke so su duba game da mazaje kawai sai su nemi littafin alkashi na limamu zahabi wanda shi kuma mujalladi uku ne kawai za su karanta layi ɗaya da rabi ya ishe su mai kuma su je su karanta waɗancan tarajimu dogaye ثانيا أبو نبي وجود عدد من الأسماء من تهذيب الكمال لم يعرف المزم يعرف المزي بشيء من أحواله samuwar wasu sunaye da yawa a cikin littafin tahzibul kamal waɗanda mizzi bai wani ta'arifi a kansu ba balla yazidu an qawlihi mizzi baya karawa daga cewa rawa an fulanin rawa anhu fulanin anhu fulanun akhraja lahu fulanun baya karawa kan cewa kawai ce wane yayi riwaya daga gare shi shi kuma yayi riwaya daga wane sannan wane ya fitar da hadisin sa wa hada la yarwil qulla wa la yashfil illa ibn hajarin yace wannan kaga kuma baya kosar da kishi kuma baya warkar da cutar jahilci salisan abu na uku muhawalatul mizzi isti'ab shuyukh sahibi tarjama wa isti'ab riwati anhu mizzi yayi kokarin sai ya gane ya kawo duka malamai da duka ɗaliban mutanen da yake musu tarjama lakinnahu shay'un la sabila ila isti'abihi wa la hasrihi bi sababi intishari riwayati wa kasratiha wa tasha'ubiha wa si'atiha sai dai abin ba abu ne mai yiwuwa ba iya tantance a kawo shi ala wajhil hasri ay kididdige yawan malamai da yawan ɗaliban wani saboda juyawar zamani da faɗaɗuwar masu riwaya da sauransu malam yace wa qad tajalla منهج الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب في ماي تفركين da ibn hajar ya bi wajen ainihin wato yin aiki a wannan littafi ya bayyana kamar haka abu na farko zakara rijal tahdidul kamali kullahum dukkan mazajen da ke cikin tahdidul kamal ibn hajar ya maimaita ambatan su gaba daya walam yahdaf minhum shay'an bai share kowa daga cikin su babu abin da ya share da gaskiya abin da aka ambata na sunaye bal rubama zada fihim man huwa ala shartihi ya ma kara wasu wanda suke kan sharadin ne wa qad mayyaza tarajim zaidata an al-asli kuma ya mayyaze ana gane cewa waɗannan tarajim ne waɗanda suke sun karu akan abin da yake a asalin littafin iktasara min shuyukhir rawi ya rage yawan mazaje da aka ambata a cikin malaman masu wanda ake tarjama su din wa min rawi na anhu kuma ya rage yawan masu riwaya daga gare shi idza kana mukfiran alal ashhar musamman ga wanda suke manyan malamai mashahurai irin su A'mash irin su Malik irin su ainihin wato Ibn Abi Aruba irin su Darawardi waɗannan dai malamai wanda suke da riwaya sananni Sufyan ibn Uyayna Nafi'u da makamantansu to duk in yazo sai ya rage yawan masu riwayar da aka ambata sai ya takaitu alal ashhari ya tabbatu akan waɗanda aka fi sani wal ahfaz da wanda suka fi kiyaye hadisin mutum wal ma'ruf da kuma wanda suke sanannu ne in kana tarjamatu qasiratan idan ku ta zama tarjama gajeruwa ce lam yahfaz lam yahzaf minha shay'an baya share komai daga gare ta wa in kanat mutawassitatan in kuma tsakaiciya ce iktasara ala zikri shuyukhi war riwati allazina alaihim alaihim raqamu fil ghalib idan idan idan kuwa ta zama wata kicce ce sai ta kaito akan ambaton mazajen da suke malamai da ɗaliban wannan mutumin amma waɗanda su ma suna da suna da rakam an akwai su wato suna da abin riwaya su ma cikin kutubu sita wa in kanat mutawilatan yaktasara ala man alaihi raqamu shaykhaini idan kuma ta zama tana da tsayi to sai ta kaito akan waɗanda suke da abin nan alamar riwaya a cikin bukhari da muslim ma'a zikiri jama'atin ghairihim sai kuma ya ƙara da wasunsu wala ya adilu an zalika illa li maslaha baya barin wannan tafarkin sai akwai wani amfa a wani alfanu hazafa ma qala bihi alkitabu min alahadith allati yukhrijuha alhafiz almizzi min marwiyatihi alaliya min almuwafaqati wal abdad da ya share ga baki daya abin da ya tsawaita littafin na abin da mizzi ke kawowa na riwayoyinsa da isnadoji na muwafaqat da abdal da makamantansu wa ghairi zalika min anwa'il ulu da dai kuma dai abubuwan da mizzi ya yawaita kawowa na uluwi kana zalika bil ma'ajimi wal mashiyakhati ashbahu minhu bi mawdu'i kitab saboda wannan yafi dacewa a ce yayi mishi ne mu'jamin shi daban ko mashiyakha na malaman sa iqtasar al-hafiz ibn hajar على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة ابن حجر ya takaito akan hakaito maganganu waɗanda suke da alaka da addalawa ko raunata masu riwayan wa hadafa ma la yadullu ala tawfiqin aw tajrihin ya share abinda bai da alaka da amincewa ko raunata wani wa abafa nuqulan kathiratan fi hukumi fi hukumi ala rawi sannan kuma ya ƙara maganganu da dama waɗanda suke da alaƙa da hukunci akan mai riwaya waƙad zakara anna fa'ida ta iradi kulli ma qila fi rajuli min jarhin wa tawfiqin yadhharu inda al-mu'araba sannan ya ambaci kuma cewa daga cikin fa'ida da yasa ya ambaci maganganu na amincewa ko ranatawa saboda hakan yana bayyana inda aka samu karo wani za a samu malami wanda wasu sun ce na kirki ne sun ce a wasu sun ce a karba wasu sun ce a to nan zai bayyana a samu kuma yadda za a yi a yi tarjihi bayyana alhafidu idafatihi ala tarjamati aw tasihati bi lafzati qultu idan kana kan tarjama zaka ga zai kawo magana doguwa daga nan sai kuma ya ce qultu to daga kan qultu nan duk abin da ya zo a kasanta to magana ibnu hajar ne abin da yake a samanta kuma magana mizzi ne wal haqiqatu mala yace a kashin gaskiya allati la miryata fiha gaskiya wadda babu kokonto akanta anna hadha kitaba qayyimun muharrarun mufidun littafin tahdhibu tahdhib littafi ne mai daraja mai kima wanda aka tantance shi mai amfani kwarai wannan magana haka take gaskiya ce eh littafin tahzibu tahzib littafi ne mai matukar kima da daraja a babi na karatu na jarhu wa ta'dil a babi na sanin mazaje da sanin su wane ne malaman su da sanin me aka ce game da su ilmomi ne masu masu dimbin yawa a ciki babu shakka duk mutumin da ke mu'amalantar kutubu sita da sauran littattafan da suke da alaka da waɗannan littattafai ma'ana littattafan su marubutan babu yadda za a yi ya iya wadatuwa daga abin da ke cikin littafin tahzibu at-tahzib na ibn hajar malam yace wa qad bazzala al-hafid ibn hajar fihi juhudan kabiran wadihan ibn hajar ya yi kokari kokari mai girma wanda ya fito fili a cikin littafin wa qad iktasara ma la ma yastahiqu al-iktisar ya takaita abin da ya kamata a takaita wa zada ma yastahiqu ziyada ya ƙara abin da ya kamata a ƙara mimma fatal asla abin da da babu shi wa harrara wa hadzaba wasta'ana ma abtilahi al-wasi'i bi adadin min al-musannafat fi ikhraj hadha al-kitabi bi shaklin mardiy kuma ya tace ya ya tsefe shi yayi kokari wajen tantance littafin Allah ya ba shi basira yin haka sakamakon faɗin karatunsa da bincikensa ya yi amfani da littattafai da dama wajen yin haka littafin ya fito a bisa sura wata ke a bayyarda ga duk masu karatu malamai da masana da sauran ɗalibai kowa ya yarda da littafin ana ana jinjina mishi wa huwa ajwadul kutubi wa adaqquha shi littafi mafi kyau mafi kuma tantancewa bainal kutubi lati عملت عملت على اختصار تهذيب اختصار وتهذيب كتاب الحافظ المزي للتفن da aka yi su wanda suka jingina littafin mizi wajen tantance shi ko rage shi ko tace shi babu littafin da ya kai wannan dacewa da abin da yake shine ya kamata ala wajhil khususi wa ala wajhil khususi huwa ajwadu min kitabi tadhhibi at-tahrib yace kai ake bance ma dai wannan littafi na ibnu hajar ya fi nagarta fi littafin tadhhibu at-tahrib wato na malam ibnu na malam al-imam zahabi kenan lil mumayyizat al-kathirah allati tumayyizuhu anhu allati ashara ilayha ibn hajar fi muqaddimati kitabih tahdhib al-tahdhib saboda wato abubuwa masu kyau da suka tantance suke nuni suke nuni zuwa ga kyan littafin da kuma nagartarsa ta fita wancan littafi na tahdhib al-tahdhib kamar da shi ibn hajar ya ambata muqaddima وما قاله الحافظ عن كتاب الكاشف فقد ذكرت ما فيه قبل قليل yace abinda kuma ibn hajarin ya ambata game da alkashif fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutubus sita na dai shi zahabun mala yace na ambaci abin da ke da alaka da haka a baya kana wa amma ma yaquluhu al-ba'd fi hadhihi al-ayyam min anna al-hafiz ibn hajar qad iktasara kitab al-mizzi fa akhalla bi kathirin min maqasidi wasu malamai a wannan zamani suna tuhuman ibn hajarin suna jin haushin abin da yi suna cewa ibn hajarin ya je kawai ya ɗauki littafin mizzi ya lalata shi ya yi watsi da abubuwa da dama da suke sune manufar littafin bal rubbama balaga ba'dhum fa qala laqad masakha ibnu hajar kitab al-mizzi wa afsadahu wasu ma suna kawo matakan su ce ai ya bata ya lalata yayi adulterating ya illanta littafin muhtajjina bi anna al-hafiz qad harafa kaseeran min shuyukh min shuyukh min shuyukh wa talamid kaseeran min al-mutarjimin cewa ai ibnu hajar su inda ya musu laifi shine ya share da dama daga cikin sunayen ɗalibai da malaman waɗanda ake tarjama su wa anna dhikra haula ishuyukh wa talamid lahu fa'idatun kabiratun la takhfa 'ala al-mushtagilin bil hadithi wa ilmi rijal kuma wannan sunaye suna da fa'ida kwarewa da fa'ida ba ta boyuwa ga masu shagaltuwa da ilimin hadisi da tarihin mazaji wannan ta daga cikin qabaya ar-rahina a wannan zamanin namu fiye da shekara 40 da suka wuce ana tattauna ta ana samun sabani wasu su goyi baya wasu su yi mu'arada wasu su ce ya dace wasu su ce bai dace ba kamar yadda aka saba a saha ta ilimi sai malam ya ce fal jawabu mu amsa da zamu bayar annana la nunkiru fa'idata dhikri haula shuyukh wa talamis gaskiya ne ba ma inkarin cewa akwai fa'ida a ambaci ɗalibai da malamai din lakin yuqal inna mawdu' al-ikhtisari wa tahdhib huwa hadha to amma dai wannan kuma mawdu'i na ikhtisari da tahdhibi kuma shi ma akwai shi dole kuma sai an rage wani abu wa laysa kullu maraji'in yastafidu mu kullu muraji'in yastafidu min ma'rifati kulli ha'ula'i shuyukh wa talamis kuma ba kowa ne idan ya koma littafin zai ci moriyar wannan abin da kuke ganin wai kuna neman amfaninsa ba wa man arada tawassu'a aw ihtaja ila ma'rifati ba'dihim falyarji ila al-asl wanda yake so ya ƙara faɗaɗa bayanai ko bincike ko nutsa cikin al'amarin littafin sai ya koma zuwa ga littafin mizzi tabiul kamal id min al-ma'ruf annahu la tugni al-mukhtasaratu an usuliha fi kulli shay'in domin abu ne sananne cewa littafai da aka takaita ba sa tsayawa matsayin asalin ta kowace fuska ma'ana in kana da littafi cikakke kuma kana da wani wanda aka yi abridging din su aka takaita ko aka yi samari baka cewa wannan samarin ya wadatar daga asalin dole kana buƙatar asalin a wani lokaci kana buƙatar kuma wannan samari a wani lokaci da haka ko ba komai ne da ake da shi a cikin asal za a saka shi a cikin iktisari ba aka ce haka to kaga iktisari ba zai yi ba sannan kuma aka yi iktisari ba ana nufin wannan iktisarin ya tsaya matsayin wancan asalin ba za a amfana da asalin ba kenan da haka wanda ke neman magana mafi faɗi sai ya koma asali wata rana kuma yana neman magana da ya riga ya kanta ta asalin yana so ya ji ta a takaice sai ya dawo kuma wannan muktasar ya ƙara karanta mala ya ci gaba cewa ma anna fiktisari okay sai ce wa min jihatin thaniyatin falaysa fil kitabi ma yuntaqadu illa hadha ta fuska ta biyu kuma shine wannan ne kadai abin da suke tuma game da littafin an rasa abin da za tuma game da littafin in ba wannan ba kaga ya ishe shi ko falala a ce duk abin da yi guda ɗaya ne mutane suke da ja'in ja akai ma anna fi iktisari kathirin min ash-shuyukh wa talamidi li ba'd al-mutarjimina wujhatu nadhrin wa laysat khata'an wa qa'a fihi ibn hajar tare da cewa ta wajen takaitawar kuma akwai wata fuskar da za a kalla wadda ba kuskure bane wani ijtihadi ne yayi ba wai kawai a ce kai tsaye kuskure bane wa akhiran falau an safa almar'u fa zakara hasanat alkitabi alkathirati da a ce mutum zai adalci ya ambaci kyawawan abin da littafin ya siffanta da shi wanda suna da yawa la siyama hasbuhu kathira min alahadith alawali allati awradaha almizzi min riwayatihi la aqarra bi anna amal alhasib ibn hajar fi hadha alkitabi amalun nafi'un mashkurun da mutum zai haka ya ambata cewa lallai ibn hajar ya kokari wajen share abubuwa da dama waɗanda suka sa littafin yawa musamman abubuwan da shi ne yake kawowa na riwayoyin da yake da su da isnadoji gajeru cito da sai kai haka ka ce aiki ne kuma wannan mai kyau mai amfani wa annal kitaba min khirati al-kutub fi ma'rifati tarajimi rijalil kutub sitta wallahu alam kuma littafin nan ka gane cewa lallai ya daga cikin littafin mafiya zaɓi wanda suke mafiya nagarta in dai mutum yana so ya karanta kuma san tarihin mazajen da ke da riwaya a cikin kutubu sita to ba shi da littafi kamar tahzibu at-tahzib ko bi hadha kitabu qadiman malam yace an buga wannan littafi tuntuni fi isnai ashara mujalladan a cikin mujalladi goma sha biyu mai do mai abin da ake ce mashi mai mai kwankwason fata din nan fi dairatul ma'arif al-usmaniyya bi haidar abad addakan al-hind a ƙasar indiya a wannan garin na haidar abad da ke kudancin ƙasar indiya tun a shekara ta am ألف وثلاثمائة وخمس وعشرين للهجرة الموافق عام ألف وتسعمائة وثمان وسبعة للميلاد تن 1908 kaga fiye da shekara ɗari da goma sha kamar shekara ɗari da goma sha takwas kenan ko sha biyu ɗari da goma sha biyu insha Allah aka buga littafin sun masadar da taba'atun kathiratun sannan daga ba aka yi ta buga shi bugu kala daban-daban wa min ahsaniha ila al'an daga cikin mafiya kyan bugu a yanzu akwai taba'atu mu'assasatul risala bi Beirut bugun su Sha'ibul Arnaud kenan ta abin nan ta maktaba su ta mu'assasatul risala wallati sadar bi tafiqil ustad Ibrahim Zaibak wa Adil Murshid fi arba'i mujalladatin anan maktaba mutadaris salafiya muna da copies ina jan akalla ba a kasara ba kamar kala bakwai na wannan littafi na tahzibul kamal na tahzibul tahzib wallahi alhamdu kala daban-daban suna nan a ciki akwai wannan din akwai wani wanda yake da mujalladi shida akwai mai mujalladi sha biyu din can da yake fada ga su nan dai kala daban-daban dai waɗanda suke duka abin nan ɗaba'at ne kowace da mizarta kowace laha ma laha wa alaiha ma alaiha to Allah ubangiji ya samu dace insha Allah bari mu ƙara tabawa kuma daga littafin bin nan wato al'ibaru fi khabari man abar na al'imamu al-hafiz zahabi a inda yake kawo mana tarjamar mazaje shekara bayan shekara za mu tashi a inda yake cewa sanatar sittina wa mi'a tai shekara ta ɗari biyu da sittin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-imamu zahabi yake cewa صال يعقوب بن الليث بن الليث وجال وهزم الشجعان والأبطال وترك الناس بأسوأ حال ثم قصد الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان فالتقوا فانهزم العلوي وتبعه يعقوب في تلك الجبال فنزلت على يعقوب كسرة سماوية ونزل على أصحابه ثلج ثلج عظيم حتى أهلكهم ورد إلى سجستان بأسوأ حال وقد أدم من جيوشه أربعون ألفا وذهبت عامة خيره وأثقاله a wannan shekara ta 260 wancan dan tawayen nan wato yaqub bin layf as-saffar wanda aka fara jin bayanin shi a darussan baya ya ci gaba sala wa jala ya shiga ya fita ya shiga nan ya fita can yayi ta abin da ya ga dama wa hazama shuju'ana ya ci nasara akan jarumai wal abdal da gwaraza ya watsa su har ya tsorata kusan al'umma ga baki daya wata rakan nasa bi aswa ihalin ibin mutane a cikin hali mafi muni da musulmai a lokacin da turkawa waɗanda su ma suna da daular su ya yi taɓarna a tsakankanin su ya kashe sarakunan su har wajen mutum uku sai suka kowa ya tsorace shi ثم قصد الحسن بن زيد العلوي sannan ya nufaci الحسن ابن زيد ابن محمد ابن إسماعيل ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن الحسني كنا وندا yana da kaka wancan alhassan ibn zaid dan uwa ne ga sittu nafisa to wannan wani sharifi ne jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a shekara ta 270 ma'ana shekara goma bayan fara wannan daga nan inda muke ya rasu ya kafa daula ta al'alawiya a can ƙasar tabaristan wadda yanzu tana cikin ƙasar iran ne tabaristan tana cikin ƙasar iran ne to a wannan wurin ya kafa daula wajen wajen shekara ashirin ya yi bayi da aiki in banda yaƙe-yaƙe tsakanin shi da abokan hamayyarsa na kusa da na nesa to har dai allah ya mai rasuwa daga karke kanin shi ya hau kuma kanin shi bai kai shi abin nan iyawa ba abin da ya rikice ba a je ko ina ba to wannan dan tawayen yaƙub bin laif da ya ga ya samu abin da yake so sai ya nufaci wata daula ita ma ta yan tawayen ga tana sai ya ji faltaqau suka gamu aka gwabza fan hazamal alawi shi wannan al-hasan ibn zaid al-alawi ya rubuce aka ci nasara kan shi wata bi ahu yaqubu fi tilka al-jibal yaqub ya bi shi ya bi sawun shi zuwa cikin duwatsun jibal da yake nufi nan jibal na tabaristan domin wannan garin tabaristan ya daga cikin garuruwa masu yawan duwatsu shi yasa musulmai suka sha wahala kafin su ci nasara akan waɗannan duwatsun tun zamanin sayyidina usman kamar shekara ta talatin bayan hijira bin dan uwan shi din nan gwamnan gwamnan iraki ya je shine sa'ad ya je ya kai farmaki wajen amma bai samu ya kai kan duwatsun ba haka dai aka yi ta daula bayan daula har zamanin abbasiya ba a ci nasara kansu ba har sai zamanin ma'amun sannan aka ci nasara kansu aka je sai su je su buye akan duwatsu su yi musulmai kofar rago su ta jifan su da kibau to suna da wasu duwatsu masu ya sha'an mutanen sun iya buya sun iya yakin sun sai shi ma yaqub ibn al-layth ya bi sawun al-hasan ibn zaid yace tilka al-jibal a cikin duwatsun nan fa nazalat ala yaquba kisratun samawiyya da ya shiga shi yaqub sai kuma aka fara kankara daga sama suka fara zubo mashi kura na kankara nazala ala ashabi khalajun azimun hatta halakahum kankara mai tarin yawa ta sauka akan mutanen shi dinnan ta halaka sojojin shi da yawa wa rudda ila sijistan da haka dole ya kwana ya koma sijistan bi aswa'i halin a cikin hali mummuna wa kad adima min jushi ya arba'una alfan alhalin sojojin shi saman dubu arba'in sun mutu a wannan karo wa zahabat ammatu khailihi wa askali daukacin dawakan shi da abubuwa da makaman shi duk suka lalace wafiya dawakai suka mutu abin da dawakai da makamai wafiha a wannan shekara har ila tufiyar imamu abu ali al-hasan bin muhammad bin sabbah az-za'farani abu ali az-za'farani wanda al-faqih a wannan shekara ya mutu al-imamu abu ali al-hasan dan muhammad dan sabbah akan ce mashi ibnu sabbahi na za'farani babban malami cikin malaman fiqh da hadisi ɗaliban al'imamu shafi'i ko kuma ka ce ma mai jawa imamu shafi'i baki a makarantarsa kusan dirtaban shafi'i da yake karantawa za'afarani shi yake jan baki tun talatale al-faqihul hafiz babban malamin fiqihun nan mahaddaci kuma mai fasaha da basira marubuci sahibu shafi'i malamin ɗalibin shafi'i bi bagdad ya rasu a garin bagdaza in ji malam ya ce rawa an sufiyan ibn uyayna wa tabaqati yana da riwaya daga sufiyan dan uyayna da sa'o'in sufiyan dan uyayna irin su abu muawiya ad-darir irin su isma'il ibn ulayya irin su shi kan shafi irin su irin su waki'u da makamantan shi wa kana min azkiya innas yana daga cikin mutane masu basira da fasaha da akan ce mishi shekul fuqaha wal muhaddisin malamin malaman fiqh da malaman hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin as-sahih haka al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i haka kuma daga cikin ɗaliban sa akwai Zakariya as-Saji akwai al-Imam al-A'imma wato Ibn Khuzaimah kenan akwai Abu Awana akwai Abu al-Qasim al-Baghawi duk waɗannan ɗaliban sa ne Allah ya gafarta musu gaba ɗaya babban malami ne daga cikin malaman hadisi da fiqh Allah ubangiji ya gafarta mai wa fiha al-Hasan ibn Ali al-Jawad sai kuma limami na sha biyu na lissafin 'yan shi'a alhassan ibn ali aljawad ibn muhammad ibn ali ibn ali الرضا ابن موسى الكاذم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني أحد أئمة الإثنى أحد الأئمة الاثنى عشر الذي تعتقد الرافضة فيهم العصمة وهو والد المنتظر محمد صاحب السرداب سي مالك تشيوه ya ce wafiha a wannan shekarar ne alhassan ibnu ali aljawad hassan dan ali aljawad ya rasu hassan dan ali aljawad wato alhassan al'askari kenan dan gidan muhammad ibnu ali shi kuma dan gidan Aliyu Rida kenan shi kuma ɗan gidan Musa Al-Kazim shi kuma ɗan gidan Ja'far Sadiq Al-Alawi Al-Husaini jikan Sayyidina Ali jikan Sayyidina Husain radiyallahu anhuma ahadu al-a'immati 12 daya daga cikin limamai wato guda goma sha biyu din nan ɗaya daga cikin limamai guda goma sha biyu waɗanne kenan allatina ta atagadun rafidatu wanda 'yan shi'a suke ainihin wato suke suke kudirce cewa lahumul isma suna kudirce musu cewa ai ma'asumai ne ba sa laifi ba sa kuskure komai nasu daidai ne kaza kaza kaza kaza kaza haka suke kudircewa haka suke fada ba sa ainihin wato daga kafa akai wannan shine addinin shi'a da ake ce musu shi'atul ifna ashar haka suke wannan baitu haka yake addinin su wannan shine na goma sha ɗaya a ciki wa huwa walidul muntazir muhammad sahibu sirda shine mahaifin wato muhammadu dan alhassan dan ali wanda ake ce mishi ma'abocin kogo din nan shine na ƙarshe wanda 'yan shi'a suke da hauka mai yawa a kan shi za ku zo za mu zo mu ji maganar rasuwarsa shi kuma ko kuma shigan shi kogon kamar da suke faɗa a shekara ta 265 nan da shekara biyar kenan a bisa wannan lissafin da ake bi yanzu ana 260 idan an ji 266 za mu ji bayani a kan shi da kuma in Allah ya so mu karanta tarjama ta takaitacciya daga cikin siru alamin nubala da ibn azir da, da zahabi ya masa wadda tana da fa'ida da takaitacciya ce da yadda ya ambaci abinda musulmai suke kudurcewa game da ainihin wato waɗannan a'imma abin da malaman suna suke kudurcewa game da su da kuma adalci irin na mamud zahabi game da maganganunsa to wannan shine na goma sha ɗayansu shi alhassan ibn ali aljawad ana ce mishi aljawad saboda ya shahara cewa mutum ne mai kyauta kwarai da gaske mutum ne mai kyauta a cikin halayensa Allah ubangiji ya gafarta musu ga baki daya sai dai ba shi da abin nan riwayoyi da za a ambata na ilimi wa fiha to a wannan shekarar ne dai kuma har ila yau Hunayn ibn Ishaqa an-Nasrani Sheikhul Atibba'i bil Iraqi wa mu'arribul kutubi al-yunaniya wa mu'allif rasail mashhura a wannan shekara ila yau Allah ya rasuwa wa Hunayn ibn Ishaq an-Nasrani Hunayn dan Ishaq wanda yake Kirista ne mutumin ƙasar Iraki mutumin Haira a ƙasar Iraq Allah ya mishi rasuwa a wannan shekara Sheikhul Atibba'i baban ko kuma a ce babban malamin likitoci likitoci a zamanin shi yana da kuma ɗa har ila yau ishaq ibn hulun ibn ishaq wanda shi ma likita ne shi kuma wannan likita ne masanin magunguna baban shi ma likita ne haka sun gaji aikin sana'ar dan magori a gidansu wa mu'arribul kutubi ayyunaniya ya mai fassara littafai zuwa larabci daga lahaja yunan ya fassara littafai da dama daga yaren girka zuwa larabci don ya koyi larabci ya kware khalil ibnu ahmad malaminsa ne a larabci ko kuma yohana ibnu masuwayi shine malamin shi da ya koya mashi sana'ar likitanci da sai ta rubuce rubuce da fassare fassare wa muallifu ar-rasail al-mashhura ya kuma rubuta littafai da dama yana rubuta littafan shi wani lokaci da larabci wani lokaci da farisanci wani lokaci da saryaniya sannan kuma gashi mawaki ne ya gamu da sarki ma'amun ya samu daraja da ɗaukaka a gun ma'amun haka ce ma idan ya fassara ana auna nauyin ne nauyin da shi ake sikeli ake sakawa a sa zinariya sai ta kai nauyin littafin da haka sai zama idan ya zo zai rubuta tafi ya taru likitabatihi aghlazal waraki yakan zaɓi takarda mafi nauyi tik tikes takarda yake zaɓa saboda su nauyi don kuɗi zai samu da su ya mutu a watan safar na wannan shekara daga cikin abin da aka bada labari a tarihinsa ya kasance mutum ne mai cin abinci na ban mamaki yana daga cikin ajaibud duniya bin nisbatu lil akal yakan ci abinci na ban mamaki abin da zai ci a rana daya ya ishi mutane 30 su walima da shi su su bari amma lokaci guda zai cinye wannan abincin ya ci nama ya sha madara ya ci fruit ya yi waye ya yi waye kuma ya tashi kawai ci gaba da harkar shi Allah shi kyauta kirista ne ba musulmi bane a wannan lokaci haka yake rayuwa cikin sarakuna amma kuma shi ba musulmi bane wa fiha malik bin fawq at-taglibi amiru arabi shami wa sahibur rahba wa na'ibaha wa baniha sai kuma malik ibn tawq ibn attab at-taglibi wanda shugaban larabawa ne wato gwamna ne na larabawa kasar sham a wancan lokaci wanda ya gina wata wata wata alƙaryarsa ko kuma kace kasar ɗansa da ake ce mashi ar-rahaba shine in muka tuna a baya wanda ya sa aka kashe wani mawaki mai suna di'ban wanda di'ban din ya ya ya ainihin wato yi mishi zambo ya mishi zambo irin abin da mawaka suke ya zage shi a cikin waka shi kuma ya ji haushi bai ji daɗin abin da di'bal ya masa ba da haka sai ya samu wani mutum ya bashi kuɗi mutumin ya je ya jira di'bal kwana da kwanaki yana neman di'bal har sai da ya ganshi ya tabbatar ya aje mishi wata tsitaka da ya taka tana da guba shikenan aka kashe shi Allah ya yi sanadiyar rasuwar shi a sakamakon wannan abu da suka yi masa Allah ubangiji shi kyauta shi ma wannan bari mu bai shi a iya nan sai an zo darasi da zai ce sanata ihda wa sittina wa mi'atayn insha Allah sai mu je littafin mu na ainihin wato nubza fi tarihin nahwi wa akhbari mashahirin nuhat mun gama da tarihin nahwi din har zuwa karshen shi a inda muka kwana a karshen shi game da al'amarin nahwu a kasar mu ta Najeriya da haka za mu shiga bangare na biyu na littafin wanda shi yake magana akan tarajimu ta'ifatin min mashahirin nuhat wato akhbar din ko dama sun tafin tarihun nahawi wa akhbari mashahirin wato an gama da tarihun nahawi yanzu kuma za a yi abin nan akhbaru mashahirin da'ifa min mashahirin nuhat nahawi al-awwal na farko da aka shine abul aswad ad-du'ali ad-du'ali آه اسمه ظالم ابن عمرو ابن سفيان ابن جندل من دئل كنانة كان من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان من سادات التابعين ومن أعلم أهل عصره بالعربية صحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولي له إمرة البصرة ومدحه بقصائد وأخذ عنه نصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز ويحيى بن يعمر العدواني وخلائقه mimman kawwana tsabakatar ula min nuhatil basara wannan malami sunan shi kenan zalim ibnu amr a wani irin suna ba kaka sa ɗanka irin wannan suna bai da daɗi amma dai shi haka sunan shi yake ce sunan mutum mugu Allah shi kyauta zalim dan amru dan sufyan dan jandal daga cikin kabilar di'il na cikin banu kinana kana min fuqaha wal a'yan yana cikin malaman fiqhu kuma wal a'yan manya ko shugabanni ko jagorori wato manyan gari dattawa wal umara daga cikin sarakuna wa shu'ara yana cikin mawaka wal fursan yana cikin jarumai duk waɗannan harka da shi ake yinta min sadati tabi'ina yana daga cikin manyan tabi'ai waɗanda suka gamu da sahabbai wa min a'lami ahli asrihi bil arabiyya kuma yana daga cikin wanda suka fi kowa sanin harshen larabci a cikin mutanen zamanin da ya rayu da su sahiba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya daga cikin sahabbai makusanta ga Sayyidina Ali Allah ubangiji ya kara masa yadda da shi aka je yaƙi yaƙen nan da aka yi duka suna Harawan da Siffin da Jamal duka wa waliya lahu Imrat Imrat al-Basra kuma yayi ma Sayyidina Ali ma gwamna ya rike mishi mukamin gwamna ko wakilin sa a ƙasar Basra wa madahahu bi qasaida ya yabi Sayyidina Ali da waƙe-waƙe daban wa akhadha anhu Nasr ibn Asim Nasr ibn Asim wanda ya shekara tamanin da tara daga cikin manyan malaman nahu ya koyi karatu a gun wannan malami haka Abdurrahman ibn Hurmuz wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta ɗari ne da goma sha bakwai da kuma Yahya ibn Ya'mur al-Udwani wanda shi kuma ya rasu ne a shekara ta ɗari da ashirin da tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa khala'iqu da wasu mutane waɗanda ba waɗannan ba mimman kawwana tabaqatal ula wanda su ne suka haifar da first generation rabaka ta farko min nuhatil basara ana maganar nuhat masana nahawun basara to ɗaliban shi sune farkon set na malaman nahawun basara yunsabu ila abil aswadi wad'un nahawi wabtikaru dabtil mushaf ana dangantawa abul aswad du'ali cewa shine mutum na farko da ya kera da ya shimfada da ya kirkiro da ya discovering ilimin nahau kuma shine ya yi iftikar ya creating na salon yima ƙwar'ani ɗugu da wasani wa yuqalu ana cewa inna ziyad ibn abi wani kwamanda din nan wani wani gwamna daga cikin gwamnonin Banu Umayya wanda daga cikin sarakuna ne kuma ya yi fitintunu iri daban-daban har aka kashe shi a cikin fitina shekara ta hamsin da uku bayan hijira wannan gwamnan shine ba asa ilaihi salafina katiban shine ya aika da marubuta guda talatin suka tafi gun ainihin wato shi abul aswad faktara minhum wahidan sai ya zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu min abdi qais wanda shi wannan da ya zaba din daga cikin kabilar Banu Abdul Qais ne wa kana fatinan wanda aka zaba din mutum ne wanda yake mai kaifin tunani hazikan mai basira wa zakara ibn asakir ibn asakir ne dimashqi babban malami a littafin sa ainihin wato tarihu dimashqa ibn asakir ya rasu shekara ta 500 ne da 77 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ambaci cewa anna abul aswadi qala la cewa abul aswad ya ce da wannan haziƙin marubucin nashi khudil mushafa dauki alqur'ani ka rike alqur'anin yana da rubutu a lokacin babu digo babu wasari babu kuma zanan harufan ne kawai yace khudil mushafa wa sibghan ka dauki mushafi da kuma wata tawada yukhalifu launal midadi da wani abin rini wanda yake ya saba da asalin kalar tawada wato tawada kalar ta baka da sai ka samu wata tawada kalar ja misali ko kalar bulu ko makamantansu fai za ra'aita ni fatahatu shafatayya bil harfi fanqut nuqatan wahida fawqa yace ka gana zo farta harafi na ce qa misali qala qa nan da zaka faɗa za ga labba sun buɗe haka saboda mene za a furta fataha ne daga na aka samu sunan fataha minin fitahil shafatai daga buɗewar labba to in fitahi ne ce dan ka ga nayi haka fanqut nuqtatan wahida fawqahu sai kai dugu guda daya a saman harafin wa idza kasartuha in nace ki ki misali kila ya ard ki nan da za a faɗa ko i ko min da daidai faɗin shi za ka ga inkisaru shafatain labban za su yi ƙasa za su samu inkisar to daidai wannan idan ka gani shi kuma fankut nutsatan wahida tahtahu sai ka sa ɗigo ɗaya a ƙasa kaji sirrin da yasa aka zo kasara ake saka ta a ƙasa daga ƙirƙira ta ce a saka a ƙasa ɗigo ɗayan can shine kamar wasalin fataha da kasani da ake sakawa a sama wannan kuma a sa a ƙasa ya ce to wa idza zamamtuhuma in ko na ce ku ku bu nu su za ka ga labba indimamu shafatain labba za su haɗu wuri guda to faj'al makana nuqtata nuqtatain maimakon kwaya ɗaya da ka saka a sama sai ka saka biyu da ka ɗigo ne ya fara yi shine wasulla da ɗigo ɗaya a sama a matsayin fataha ɗigo ɗaya a ƙasa a matsayin kasara ɗigo biyu a sama a matsayin damma haka ya fara mu kuma wannan su ne wasali guda uku da ake da su a arabiya arabiya ta da wasali uku ne sai kuma ɗauri ɗauri shi ba wasali ba ne wanda ya san lungusi ga sabon da yake nufi yayin da a turanci kuwa a ingilishi ake da wasali har guda biyar to amma a larabci wasali akwai fatha ne akwai kasara akwai dam famin huzu fatin wazu kasarin wa dam to da haka alfata sai a ce a ɗigo ɗaya a sama alkasara a mai ɗigo ɗaya a ƙasa abamma a mai ɗigo biyu a sama da haka ku suka yi sun ma akhadha yaqra'u alqur'ana fi anatin sannan sai ya dosa rera karatun alqur'ani a hankali a hankali kamar da yan tangimi suke misali wal katibu yad'u nuqata bimidadin yukhalifu launuhu launal midad alladhi kutibat bihi al-ayatu ya samu wata tawada wata ke da kala wanda ya sha bamban da kalar da aka rubuta asalin ayoyin yana ta ɗigawa wa kullama a tamma safhatin a ada abul aswadi nazarahu alaiha din suka gama shafi guda ɗaya sai abul aswadi ya karɓi wannan shafin ya ƙara dubawa gyara hatta babatal mushafa kullum haka suka yi ta yi hasiri suka yi ma gaba ɗaya alƙur'anin wasali gaba ki ɗayansa على هذا النهج أبسا ونن تفرك وقد صادفت هذه الطريقة قبولا من الناس ونن تفرك دا أكبي سيسا مكرقوا أقوم متاني ف dafiqu yadbatuna masaifahum ala namati amali sai mutane su ma suka din kowa da qur'anin shi a gida ko in ya siyo sai ya zo sai ya biya sai a mai wannan dake daken ko ya ara ya ji shi ma ya diga wanda zai ba shi dama idan in yana karanta ainihin yana karanta alkur'anin shi ya san inda ya kamata ya fata inda ya kamata ya kasara inda ya kamata ya damma yana lura da waɗannan alamomin kamar da kasan nan kana karanta wato rubutu mai wasali ka karanta alkur'ani kana ɗaukar izina kana shiryantuwa da wannan wasalin cewa ina ya kamata kai fata ina ya kamata kai kasara ina ya kamata kai damma wa ayyan ma kana al'amru yace to koma dai yayi abin ya kasance fa inna amala abil aswadi kana خطوة محمودة في تاريخ خط, خط العربي wannan abin da abul aswadi du'ali ya kasance wato wani wani wani mataki ne abin yabawa abin ganin ƙoƙarinsa da ya yi a cikin aikin wato samar da rubutun larabci da tsarinsa wa babtil kitabatil arabiya da tsarin wasali a larabci waƙar sa an yadfa at-tahrifa an al-qur'ani da ihkamihi abdabt kuma yayi kokari ya kawar da wada alqur'ani da tahrif samun wato matsala wajen iya wasalce shi ko iya samun canza shi yayi wannan kokarin ya zama shine champion da ya champion wannan abu Allah ya saka mashi alkhairi za yi tunawa a baya a can baya mun ambaci wasu daga cikin labaran da aka bayar da suke da alaka da ainihin wato da suke da alaka da yaushe yaushe abin nan da alaka da ruwaye da suke magana akan abin da aka ruwaito na kirkiran nahawu da aka danganta mishi a cikin al'asar warida fi na sha'atin nahawi maganganu waɗanda muka ji su a baya wanda a ƙarshe dai muka kuma tantance cewa in dai wajen ingancin isnadi ne to galibin su ba su da ingancin isnadi amma suna da shahara da yawa kamar magana abul qasim zujaji wanda ya ambata a cikin al'amali da abul aswad yake cewa ya shiga gun sayyidina ali ya same shi da takarda a hannu yake ce mishi menene wannan sai ya ce inni ta'ammaltu kalaman nasi fa wajadtuhu qad fasada bi mukhalatihim mukhalati hadhihi hamra saboda sun cakuɗe da wai waɗanda ba laraba ba suna al'ajin kenan yace fa aradtu an aba lahum shay'an yarji'una ilayhi wa tamiduna alayhi sannan ya bashi takardar da ya duba sai ya gani a ciki sai na ya ce ismu wa fi'lun wa harfun da sauransu shine ya bashi shi kuma je ya kara ya ci mishi unhu hadan nahwi da daga nan ne falidhalika summiyan nahwu nahwa wannan ya cikin littafin al'amali na abul qasim dajaji wanda kissa ce da la takhlu min abin nan shakkin game da ingancin ta bisa wannan sura mun yi magana akan haka haka nan shi ma ibnu asakirin a cikin tarjumar da ya ma abul asud ali ya ambaci cewa wani bakauye ne ya zo kasar dimashku da ya zo madina daga daga dimashq halifancin Umar dan Khattab yake tambayawa zai karanta mishi alkur'ani aka ce kaza kaza kaza har wani ya karanta mishi suratu bara aka samu wannan kuskure wanda ya shahara a cikin labarin da dai riwayoyi kala daban-daban da aka ambata waɗanda ba za a maimaita su a nan ba insha Allah Abul Aswadi Addu'ali an ce an haife shi shekara ta ɗaya kafin hijira wato kamar shekara ta sha biyu kenan bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu sharafin sahabbantaka ba sai da cikin manyan tabi'ai ya rasu ne a shekara ta ainihin wato 69 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya gafarta mishi sai mu je kan mutum na biyu shine Ibn Abi Isaqa al-Hadrami wanda shi kuma aka haife shi shekara ta 29 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya rasu a shekara ta 117 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ismuhu Abdullah ibn Abi Isaaq al-Ziyadi al-Hadrami maulahum min qura'i al-Basra أخذ عنه كبار النحاة كأبي أمر بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي وغيرهما يؤد أول من بعد النحو وفرعه ونقحه وقاسه وكان من أشد الناس اهتماما بالقياس وعملا به بل هو أول من مده واحتفل به وشرح الإلل وقد تكلم في الهمز فأصحب وأحسن حتى عمل فيه كتابا وكان أعلم أهل طبقته بالنهو وأقدمهم موتا وذكر ابن سلام الجمهي بن سلام الجمهي في طبقات فول الشعراء أن يونس بن حبيب سئل عن ابن أبي إسحاق وعلمه فقال هو والنحو سواء أي هو الغاية سنة وانا مالمي عبد الله ابن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي مولى الحضرميين yana daga cikin min qurra'i ahlil basara malamin qari'un ne makaranci alqur'ani ne akhadha anhu kibarun nuhati manyan malaman nahwu sun koyi karatu a gonsa irin su Abu Amr ibn al-Ala wanda za ta tarihin shi a gaba wanda ya shika ta ɗari ɗaya ne da arba'in da hamsin da hudu wa isa ibn umar as-saqafi da isa ibn umar wanda shi kuma rasuwarsa shika ta ɗari ɗaya da arba'in da tara wa gari ma da wasu wasu waɗanda ba waɗannan ba duk suna cikin ɗaliban shi waɗanda suka koyi na hau a wajensa yace wa yu'addu awwala man ba'ajan nahawa ana lissafa shi a matsayin farkon wanda ya fara wato ba'ada ya shiga yi kaya cikin ilimin nahau wa farra'ahu ya rarraba shi ya daddatsa shi ya filla filla da shi wannan qahu ya tace shi wa qasahu ya sa mishi ka'idoji na kiyasi ya sa mishi ka'idoji da kake gani dinnan yanzu da ake amfani da su wa kana ashadd min ashaddin nasi ihtimaman bil qiyasi yafi kowa tsanantawa wajen aiki da kiyasi na nahau ba kiyasi na fiqh ba kiyasi na malaman nahau wato ka'ida sananniya da suke gagginuwa a kanta wadda muka ambata a baya musamman malaman na hawan basara wanda kuma shi babba ne a cikinsu daga cikin na farko-farko ya ce wa amalan bihi da kuma aiki da kiyasin bal huwa awwalu man maddahu shine farkon wanda ya tsawaita ya ja kiyasi wa tafala bihi ya dauke shi da muhimmanci wa sharhal ilala ya fara magana akan illoli na nahawu din nan wa ka takallama fil hamzi ya magana akan harafin alhamza fa ashaba ya cika magana a kansa wa ahsana kuma ya kyautata hatta amila fi kitaban hanya da littafi na musamman kitabul hamz wa kana min a'lami wa kana a'lama ahli tabaqatihi bin nahw ya fi dukkanin mutanen da yake sa'annun su yafi sanin nahw wa aqdamahum mautan ya riga kowa mutuwa kuma a cikin su ذكر ابن سلام الجمهي محمد ابن سلام الجمهي من تافن طبقات فول الشعراء يا بعد لبارن شوى يونس ابن حبيب الضبي وندر شكات تريد تمانين دا بيو ينا شوى an tambaye shi game da ibn abi saka da iliminsa sai yake cewa huwa wan nahau sawa'un shi da nahau daidai da suke wato nahau bai fi shi sanin kanshi ba duk abin da ke cikin nahau ya san shi ma'ana huwal gaya wa zakara abu amr ibn al-ala أن ابن أبي ساق سمع الفرزدق يمده بعد بني مروان بقوله ya ba da labari shi kuma abin nan wato abu amur bin ala yake cewa an ji yana an ji shi yana yaban an ji wannan an ji faras daku mawaƙin nan da ya cika da goma sha hudu yana yaban wasu daga cikin sarakunan bani umar yana cewa wa abda zamanun وعد زمان يبن مروان لم يضع من المال إلا مستهن أو مجلف wai zamani ya ciji mutane ya zo da matsaloli bai bar komai ba yana nuna ya shiga talauci yana so a bashi kuɗi ne a taimaka mai zamani ya cinye mai kuɗi zamani ya cije shi ba abin da ya bari daga kuɗi illa mustahan sai wani ɗan abu da ake ɗan riƙewa abin da ba a rasa ba au mujallafu ko kuma wanda yake lalatacce wanda yake bai da muntari value faƙala lahu da ibn abi sa ka ji wannan sai ce ala ayi shay'in tarfa'u mujallafu me yasa mujallafu ya samu rafa'a ai mustasna ne yanda kace mustahan haka kace ya kamata ne kace mujallafa da ya tambaye shi haka faƙala sai mawaƙin ya fushi ya ce ala ma yasu yasu uka wayan wayan uka nayi mishi rafa'a ne da abin da zai bata ma rai dan kaza kaza kazagi ne yace alama ya su uka wayan uka alaina an na kula wa alaikum an ta ta'awul mu mawaka namu shine mai waka ko kuma ku je ku ta tawili kai ka san yadda zaka kaba sarani na ruwana qala abu amr fa qultu lil farzaq asabta wa huwa jaizun alal ma'ana ay lam yabqa illa mujlafun sai shi abul ala abu amr ibn al ala sai ya samo ma farzaq wajihi na na na, na irabi cewa eh za iya zai zama mujlafun taqdiruhu ay wa lam yabqa illa mujlafun sai zama lam yada min almali illa mustahan magana ce intahat sai zama wa lam yabqa illa mujlafun kaga sai zama shi lam yada maf'ul bihi din shi shine wancan mustasna minhu din shine iyakacin shi mustahan mujlafu sabon zance ne wa haka zalla yukthiru min naqdil farazdaki haka din nan ya sa ma farazdak kahon zuka shi wannan ibnu abi saka duk wakar da farazdak yayi sai ya ce mata ba daidai bane wa tauhini wa tauhini yana kuma mai ainihin wato abin nan yana mai nuna waka farazdak ba wani abu bace yana yana wahana ta yana lalata waka hatta ba ka bihi zar'an hal farazdaku ya ji kunci ya ji kunci fahajau bi kauli sai bashi ya mishi ya mishi waka yana cewa walau kana abdullahi walau kana abdullahi maulan hajautuhu walakin abdullahi walakin abdullahi maula mawaliya yace walau kana abdullahi maulan inda a ce abdullahi bararren bawa ne hajautuhu wala da da, da na zarge shi da na mushi zambo walakin na abdullahi amma shi abdullahi ɗan yan abu isa ga nan maula mawaliya bararren bawan bararrun bayi ne wato ɗabaka shi ƙasa take da bararren bawa kenan fa balagahu falamma balagahu baitu da labar da baitin ya iske shi kala sai ya ce ƙululil faras da ƙila han tafi hadal baiti aidan kaji har a yanzu ɗin ma da ya ƙi faɗi sai ce ku ce ma faras da to ai anan ɗin ma ka faɗi anan ma baka ci ba wa kana alaika an ta ƙula maula mawalin abin da ya kamata ka ce kenan walau kan walakin abdullahi maula mawalin domin mawalin ɗin nan maula mawalin mudafin mudafu ilaihi da haka mudafu ilaihi sai dai dauki jarra yace oho dai ka sake faduwa har a wurin zamban nawa ma baka sha ba hajin yadda ya matsawa faras da ku idan adama sun waka ba kowa ne yake iya jure intikadar da ake mishi ba ya fi so ya faɗa a bashi to idan ya samu wanda yake matsa mishi da nakadi akwai matsala su da dama to za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi daga inda muka tsaya kamar yadda muka saba nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah